الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا اله سواه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن إنفاق المال في أبواب الخير المختلفة له ثمرات مباركة تعود بالخير على صاحبها في الدنيا والآخرة يقول تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة هبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن ينفقون أموالهم في طاعته ومرضاته والمضاعفة بهذا المثل بما كان العبد يشاهده ببصيرته فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان فينقاد النفس مدعنة للإنفاق والله يضاعف لمن يشاء بحسب حال المنفق بحسب حال المنفق وإخلاصي وصدقي وبحسب حال النفقة ونفئها ووقوئها موقعها والله واسع عليم أي واسع الأضاء عليم بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقها فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته وقال تعالى في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير هذا أمر من الله تعالى هذا أمر من الله تعالى بالإيمان به وبرسوله وبما جاء به وأمر بالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله تعالى في أيديهم من الأموال التي جعلها الله تعالى في أيديهم واستخلفهم عليها لينظر كيف يعملون وثواب ذلك الإيمان والإنفاق الفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين والمجاهدين وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك قال النووي رحمه الله تعالى هو معنا قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فيتضمن الحث فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى عباد الله إن من أفضل الإنفاق إطعام الطعام في رمضان وفي غيره يقول تعالى في صفة الأبرار ويطعمون الطعام على هبه مسكينا ويتيما وأسيرا أي ويطعمون الطعام على هبه وهم في حال يحبون فيها المال والطعام لكنهم قدموا مهبة الله تعالى على مهبة نفوسهم ويتهرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم ويقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام حديث صحيح صحيح الترمذي للألباني قوله أبشوا السلام أي على من عرفت وعلى من لا تعرف وقوله وأطعموا الطعام لنهو المساكين والأيتام وصلوا بالليل في أوله وآخره والناس نيام لبعده عن الريا والسمعة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام إنما سميت الصدقة صدقة إنما سميت الصدقة الخالصة لله تعالى صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها يقول صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان ومن أحسن الصدقة أيها الإخوة الصدقة على الأقارب فإنها صدقة وصلة قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وسلة وقال صلى الله عليه وسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود حينما تنفق على زوجها وأيتام في هجرها فقال صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه bayan haka 'yan uwa masu albarka mu ta yau ta wannan juma'a goma sha biyar ga watan sha'aban hijira shekara ta 1446 a wannan matsala daidai da goma sha hudu ga watan biyu shekara ta biyar miladiya a wannan masallaci namu na umar bin khattab da ke wannan unguwa ta rafin albasa kofar wambai cikin garin bauchi kuduba tana magana ne dangane da abin da ya shafi ciyar da dukiya fi sabilillah da kuma ciyar da abinci ga abin da ya shafi mabukata a wajen ramadana ko a cikin ramadana kuduba ta fara da godiya wa allahu subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wadda ya cancanci a gode masa godiya mai yawa shi ne mai sa albarka mai albarka ne kuma mai sa albarka a cikin komai da komai kamar yadda yake so kuma ya amince da shi ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai mai da abokin tarayya kuma babu wani abin bauta sai shi shi kaɗai ne abin bautan da ya cancanci a bauta masa duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah ana bauta masa ne bisa ga zalunci ba bisa ga ya cancanci a bauta masa ba domin bai yi wa mai bauta masa komai ba kuma ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah maɗaukaki ya zaɓe shi ya tsarkake shi ya shiryar da shi ga hanya madaidaiciya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka kuduba take cewa lallai ciyar da dukiya ta fiskokin alkhairi daban-daban yana da amfani mai yawa da riba mai yawa da kuma albarka wadda yake komawa zuwa ga wadda ya aikata da alkhairi a nan duniya da kuma ranar alkiyama ubangiji ta'ala yana cewa misalin waɗanda suke ciyar da dukiyansu ta hanyar allah kamar mutum ne wadda ya shuka wato wani abu wadda ake shukawa bayan an shuka wannan abu sai abun nan ya tsira ya fidda zangarniya guda bakwai a cikin kowane zangarniya ɗaya akwai abin da aka shuka nan ƙwaya ɗari ba iyakansa kenan ba allah ya ce yana ninninka ma wadda ya so kuma allah maɗaukaki mawadaci ne kuma masani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa su ne waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ta hanyar Allah sa'annan kuma ba sa biyo bayan ciyar da dukiyarsu nan da suka yi da cutarwa ko da gori irin waɗannan mutane suna da ladansu wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu tsoro babu baƙin ciki tare da su. Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani kan waɗanda suke ciyar da dukiyansu ta hanyar yi masa ɗa'a kuma ta hanyar da Allah ya amince a ciyar da dukiya. Sa'annan wannan ninninkawa da Allah ya faɗa mana a wannan aya, a babi ne na misali, Allah ya mana misali da abin da muke iya gani da idanuwanmu, to sai Allah ya buga mana misali da shi don hakan ya ja hankalinmu. don wannan misali da aka buga mana na zangarniya ɗaya da ake da na iri gero ko dauro ko dawa da ake shuka kwaya ɗaya idan ya tsoro ya yi zangarniya bakwai kowane zangarniya akwai guda bakwai akwai guda ɗari in ka hada shi ne ɗari bakwai da ya zo a sakamakon abu kwaya ɗaya ba iyaka kenan ba allah ya ce yana ninninka ma wadda ya so Allah ya buga mana misali da abin da muke gani ne zuwa ga ya ja mu ga ya ja imaninmu ya zuwa ga aikata abin da ba ma iya gani sai ya zamanto mun miƙa wuya ga abin da Allah ya umarce mu mun ciyar da dukiyanmu fi sabilillah domin mu samu ninkin baninkiya na abin da Allah ya ambata mana a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana ninninka ma wanda ya so gwargwadon halin wadda ya ciyar da dukiyan gwargwadon ikilasinsa tsarkake zuciyarsa wajen ciyar da dukiyan kuma gwargwadon halin abin da ya ciyar gwargwadon amfanin abin da ya ciyar kuma a ina ne ya ciyar ya ciyar a gurin da ya fi amfani ne ko ya ciyar a guri mai amfani ko ya ciyar a gurin da amfaninsa bai da yawa wannan duka suna cikin abin da ake la'akari wajen ninninka wa mutum ladan dukiyansa da ya ciyar allah maɗaukaki ya ce shi mawadaci ne masani ai allah maɗaukaki mawadaci ne yana badawa daga abin da yake na arzikinsa ga wadda ya ciyar Allah yana ba da ninkin ba ninkiyan wadda ya fidda dukiyarsa ya ciyar fi sabilillah sa'annan kuma Allah masani ne bisa ga wane ne ya cancanci Allah ya ninninka masa ladan sadakansa da ciyarwansa wane ne kuma bai cancanta ba wadda ya cancanta sai Allah ya ninninka masa ladansa saboda kamalar abin da ya aikata da kuma ilimi da hikima na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wanda yake so ciyarwansa da zai yi da dukiyarsa ta zamanto Allah ya ninninka masa sama da ninki 700 to ya zamanto ya yi wannan ciyarwan don Allah domin neman ladan yarda wajen Allah subhanahu wa ta'ala sa'an nan kuma ya zamanto ya sanya wannan ciyarwan a muhallin da ya fi dacewa inda zai yi amfani kuma ya zamanto ya fidda abu mai kyau wadda ake bukata shi ma yake so daga wannan abun ake so a ciyar fi sabilillah a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku yi imani da Allah da manzon Allah sannan ku ciyar da dukiya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku kalifofi a cikinta ko kalifofi kan wannan dukiya bi ma'ana wadda kuka gaje wasu kan abin da ya shafi wannan dukiya Allah ya ce waɗanda suka yi imani daga cikinku suka kuma ciyar da dukiyarsu suna da lada mai yawa a nan Allah yana umarni a yi imani da shi a yi imani da manzonsa a yi imani da abin da manzonsa ya zo da shi sa'annan kuma a ciyar da dukiya fi sabilillah wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan dukiyar a hannunku ya sanya ku kalifofin waɗanda suka gabata domin ya ga yaya ne ne za ku yi wannan yana da alaƙa da samun ladan mai ciyarwa sa'annan kuma sakamakon wannan ciyarwa shine gida na karamci da Allah maɗaukaki ya tanadar ga masu kiyaye dokokinsa Allah maɗaukaki ya tanadar musu da gidan ni'ima gida na dawwama ga suwa ga waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah kuma suke yi dominsa ɓangaren muminai da ɓangaren waɗanda suka yi jihadi ‘yan uwana masu albarka wannan aya tana mana ishara da cewa duk wani abu wadda a yau mai mallaka ya mallaka kafin ya mallaka wani ya mallaki irinsa ko ma ya mallaki asalin wannan abun sa'an nan kuma in tafiya ta yi tafiya nan gaba shi ma wannan dukiyar za ta bar hannunsa wani zai maye gurbinta duk wani gari da aka sani a duniya duk wasu manyan gine-gine duk wani nau'i na mulki ko nau'i na arziki ko na abun hawa ko na gida ko kamfani kafin yau ka mallaki abin da ka mallaka a ce ku ne masu arziki a gari a baya wani ne ya mallaka yanzu kuma wadda ya mallaka daɗin baya nan yanzu kuma kai ne ka mallaka to ka sani kuma nan gaba kai ma mallakan zai bar hannunka zai koma ga wani Allah ya sanya ka ne khalifa akan abin da ya shafi wannan dukiyar domin ya yi dubi ya ga menene za ka aikata saboda haka in muka duba kasuwanni in muka duba ofisoshin gwamnati in muka duba manya-manyan gidaje in muka duba kamfanoni ka duba shekaru baya shekaru talatin shekaru hamsin baya suwaye a wajen yau kuma suwaye a wajen to wannan dai sa ka yi tunanin kuma gobe suwane ne za su mallaka ba wai allah ya baka ne don ka yi alfahari ba don a nuna ka a gari don ka yi tunƙaho a'a allah ya baka ne don ya ga yaya ne ne za ka yi za ka yi amfani da wannan dukiyan wajen taimakon addininsa wajen taimakon bayinsa ko kuma za ka yi amfani da dukiyan ne wajen tinkaho da iko da nuna isa ‘yan uwana masu albarka lallai imamul bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga abi huraira allah maɗaukaki shi ƙara masa yarda yake cewa uban allah maɗaukaki ya ce ya kai ɗan adam ka ciyar da dukiyanka Allah maɗaukaki zai mai ma gurbin abin da ka ciyar imamun nawawi Allah shi masa rahama ya ce wannan hadithin ƙudisi shi ne cif da cif ma'anan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'an faktun min sha'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka cire na dukiyanku kuka bayar fi sabilillah to Allah shi zai maye gurbin abin da kuka bada da mafi alkhairin abin da kuka cire kuka bada saboda haka wannan aya da wannan hadisi sun kunshi tabbatar da da kwadaitar da ciyarwa fi sabilillah da kuma ninninka samun lada ladan wadda ya ciyar ta hanyoyi na alkhairi kuma Allah yana bushara ma duk wanda zai cire dukiyansa ya ciyar fi sabilillah Allah yana albishir ma wanda zai yi wannan cewa Allah zai maye masa gurbin abin da ya cire bayan Allah lallai cikin sadaka mafi falala akwai ciyar da abinci a cikin watan ramadana ko a wani watan ramadana allahu subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana cikin sifofin bayinsa masu kiyaye dokokinsa ya ce su ne masu ciyar da dukiya tare da cewa suna so suna son dukiyan da su ciyar kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun suna son dukiyan da su ciyar da su ciyar da wannan dukiya nasu fi sabilillahi ta bangaren miskinai da marayu da bayi da sauran waɗanda suke ga bukatan a ciyar da su fi sabilillah suna son dukiyan amma suka ƙaddamar da ciyarwa fi sabilillahi suka ƙaddamar da son Allah akan son kansu sa'annan kuma a wajen ciyarwan ba wai suna ciyarwan koyaya bane sawa'un mutum yana da shi a ƙara masa bai da bukata a bashi a'a suna ciyarwa ne ga abin da ya shafi miskinai da marayu da sauran mabukata suna duba wa ya fi bukatar wannan abun sai a ɗauka a bashi wa ya fi bukata a bashi ba irin ba da kyauta da ake yi a yanayin irin namu na yanzu ba a wasu ɓangarorin sa'annan kuma suna cewa muna ciyar da ku ne don allah ba ma neman sakamako kuma ba ma neman kuma na godiya bi ma'ana ba ma neman sakamako a wajenku na dukiya a nan duniya ba mun yi bane don ku yi mana kuma ba ma neman ku yi mana idan muka duba muka kwatanta abinda ayoyin na suke magana da abinda yake faruwa yau mutum ne zai ciyar da kudi naira zai cire kudi naira dubu ɗari biyu ya yi wani abu da shi amma sai kaji an shiga rediyo ana fada to shi wannan ciyarwa da aka yi na dubu ɗari biyu da abin da aka saya ko aka yi kyauta ma wani ba a neman lada ne wajen Allah yaban mutane ake nema duk wanda kaga yana wannan to yana yi ne kawai saboda bai san yaya lahira take ba bai tunanin yaya lahira take amma duk abin da mutum ya ciyar to yana samun ladan ciyarwan ne gwargwadon yadda ya sa tsoron Allah ya kuma ɓoye ya yi domin Allah sai ɗan adam ya samu lada saboda haka masu shigan gidajen rediyo ana cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ko suna tura yaransu ko yaransu suna zuwa ba sa hana su suna bari suna bata musu aiki su taka ma yaransu nan linzami su taka musu birki su ja musu linzami saboda kar su bata musu ayyukansu a ranar lahira babu abin da yake amfani sai abin da aka yi domin Allah duk abin da aka yi ba domin Allah ba a sa a yanan gizo a sa a rediyo a sa a gidan tv wannan ba daidai ba ne sai dai in mutumin da ya san ikilasinsa ya kai yana yi ne don wasu su yi koyi da shi to wannan kuma Allah shi ya bar wa kansa sanin makoman aikinsa ‘yan uwana masu albarka imamin turmizi ya rawaito hadisi daga abdullahi bin salam allah shi kara masa yarda yake cewa lalle manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata gare shi ya ce ya ku mutane ku yada sallama ku ciyar da abinci sa'annan kuma ku yi salloli a lokacin da mutane suke kwance za ku shiga aljanna cikin mutunci wannan hadisi ma'anan ku yaɗa sallama ku yaɗa sallama wadda ka san shi da wadda baka san shi ba sannan ku ciyar da abinci ku ciyar da abinci ga miskinai da marayu miskinai mabukata da fakirai da marayu waɗanda iyayensu maza suka rasu su suna ƙanana ba su da ƙarfin tashi su yi gwagwarmaya wajen nema yanzu sun zamanto raunana to ku ciyar da su fi sabilillah sa'annan ku yi salloli da daddare a farkon dare da ƙarshen dare a lokacin da mutane suke bacci saboda haka ya yin sallah cikin dare mutane ba sa ganinka ya fi nisanta daga abin da ya shafi riya da kuma neman suna wannan shine ƙarshen kutuba ta farko kutuba ta biyu ta fara da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sa'annan kuma kutubar take cewa ya ku bayin Allah lallai sadaka wadda aka yi domin Allah Allah ba a kira ta da suna sadaka ba sai domin nuna gaskiyar wadda ya ba nuna gaskiyar imanin wadda ya bada wannan sadaka din kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa was sadaqatu burhanun shi ba da sadaka hujja ne dalili ne evidence ne da yake nuna wadda ya bayar din yana da imani saboda haka ayi domin Allah daga cikin mafi kyawun sadaka shine sadaka ga abin da ya shafi yan uwa domin sadaka ga yan uwa abubuwa biyu ne sadaka ne kuma sada zumunta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai sadaka sadaka wa miskinai sadaka ne amma sadaka wa yan uwa abubuwa biyu ne sadaka ne kuma sada zumunta ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya amsa tambaya da aka yi masa daga Zainab matar Abdullahi ɗan Mas'ud tana tambaya ne cewa ita tana da hali mijinta bai da hali tare da ita akwai marayu yanzu ciyar wannan da take yi za ta samu lada tana ganin ba manoja take yi ba tana ciyar da marayu ne da suke karkashin kulawanta kuma tana ciyar da mijinta bai da hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku faɗa mata tana da lada guda biyu tana da lada na sada zumunci kuma tana da lada na sadaka hadisin nan hadisin wata bukhari da muslim gaba ɗaya sun fitar da hadisin saboda haka yan uwana masu albarka ramadana muke fiskanta a ciyar da dukiya fi sabilillah li yunfiqu du sa'atin min sa'ati kowa ya duba gurgurdan abin da zai iya na ciyarwa ya ciyar yan uwa yan uwa makusanta makwabta sauran mabukata kowa ya yi abin da zai iya domin neman lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun karanta ayoyi mun karanta hadisai Allah ya yi alkawarin abin da ka cire ka bada fi sabilillahi zai mai gurbinsa kai da ka mallaki jarin naira miliyan goma ko miliyan sha biyar ko ashirin mutane nawa kake ciyarwa a ramadana kayan sallah kana yi wa mutane nawa 'yan uwanka fakirai talakawa da mutanen nesa kana kayan sallah wa mutum nawa kana ciyar da miskinai nawa kana tanadan abun buɗe baki wa mutane nawa kai kowa ya zauna ya duba domin ai tanadi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa thumma alamu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidum majid warda allahumma an khulafa'ihi ar-rashidin abi bakr وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أمنا في أوطاننا فأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة في جميع بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اهد أئمتنا اللهم اللهم اهد أئمتنا واجعلهم هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله